إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زال موضوع خطبتنا في قضية التوحيد في كتاب أصول الثلاثة ونحن في العسل الثاني منه وشرحت لكم ثلاثة أركان من أركان الإسلام كلمتي الشهادة والصلاة والزكاة وستكون خطبتنا اليوم في ركن الرابع والخامس إن شاء الله تعالى وقال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيها الإخوة الكرام العلة والغاية التي من أجلها فرض الله الصوم على المؤمنين الموحدين هي أن يحققوا التقوى وصية الله وصية الله للأولين والآخرين من خلقه قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث كما ينفي الكير وخبث الحديد وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء رجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد آتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نسب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا وذكر الصوم والزكاة والحج ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين أيها المسلمين أتقيتي har yanzu dai muna cikin maudu'inmu na mas'alar tauhidi cikin kitabul usulu talata muna cikin asali na biyu wanda bayani darasi da ya gabata na yi sharhin bayanin rukune guda uku daga cikin rukunan musulunci na kalmatai shahada ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah bayani ya gabata haka na yi bayani akan sallah akan zakka yau insha Allah za mu yi bayani ne akan rukuni na hudu da na biyar na musulunci wanda bayanin kamar da malamin ke cewa Allah mai rahama ya ce dalilin da ya ambato kamar abin da ya gabata dai mun ji bayani cewa wannan littafi ko wannan tsari duk abin da ya faɗa ya kawo maka zai za ka san komi na addini akan dalili inda za a ma tambaya me yasa ka ce kaza za kawo dalili in ma qur'ani in ma sunna shi muhimmancin wannan mas'alar yanzu bayani dai na maganar cewa rukuni na hudu na biyar na musulunci ya ce fadar Allah da ya magana akan azumi iya cikin rukunin musulunci ya ce dalilin fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kira masu imani cewa an farta muku ko an wajabta muku azumi mana na wata na ramadan ya ce wannan azumi da aka farta muku kamar cewa ba gare ku aka fara ba haka al'ummomi kayinku su ma an farta musu irin wannan azumi kafin ku kuma manuwar wannan azumi don ku zamanto bayi masu jin tsoron Allah ta kenan azumi wani abu ne da yake hore bawa ke ba bawa yake tace bawa ya mai da bawa bawa ne mai bin dokokin Allah shi ne kenan mahimmancin azumi kenan iya gyara halayyan bawa a cikin azumi ka san doka kana buƙatar ci ka ƙi ci kana buƙatar sha ka ƙi sha kana buƙatar sha'awa duk wannan saboda tsoron Allah subhanahu wataala abu da yawa ga yawan ibada ga sauransu ana watar da kenan duk wanda ya azumi iya karewa an mai an gyara shi an tace shi kenan ya shiga layin bayan Allah na kwarai shin dalilin kenan magana azumi dan a gyara bayi yace bayan wannan dalili ne da yace maka ita kuma haji tana cikin rukunin musulunci yace gashi fadar Allah subhanahu wataala cewa Allah yana da wani haƙƙi da ya ɗora wa mutane na hajjittan ɗakin Allah ga wanda ya sami iko amma da ce wanda ya kafirce yaki to kusan da shi Allah mawadaci ne ga bayi baya bukata a wajen kowa kenan wanda ya ma dan kanshi wanda ya butulce kanshi ba a cutar da Allah da komi in wa masu girma idan mun kanci wani ayoyi kenan za mu gano dalilin da yasa Allah ya farata azumi ga masu imani shine kenan mu haƙiƙanta zama masu takawa masu jin tsoron Allah yan wa takawa ita ce wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ma yan warko haka yan karshe a cikin bayin shi wasiya ce wanda ya ma annabawa wasu gabata da bayin shi na kware kahin mu Allah ce hakika mun yi wasiya ga wa'inda aka ba littayi kayanku haka kuma an muku wannan wasiya ta menene wasiya ta umarnin mu ji tsoron Allah mana ku ji tsoron Allah in wa ruwa ta inganta ta tabbata cikin sunna sai haka Imam Tirmidhi da ma da wasu da tawani ba wannan ba abin da yake ruwayar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas na ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku bayan haji da umara kenan ayi haji ayi umara wa'innan abu guda biyu haji da umara suna kankare zunubai kamar yanda ziga-zigi ke kankare ƙazamta ta ƙarhe ma'ana haji da umara suna kankare zinihi gabawa kamar yanda ziga-zigi ke kankare ken ɗauke ƙazamta ƙarhe haka wata ruwaya mana cewa haji da umara tsaka zuwa tsakaninsu yana allah na ba kenan suna kore talauci dan waka ga nan abu biyu ga zinibi ga talauci kenan zuwa haji da umara tsakanin zuwa wannan zuwa wannan iya kore maka zunubi kuma yana kore ma talauci kan shine fa'idar ga mihali ba laihi bane wasu da yawa wasu kan aibanta wasu bayan da Allah ya ba halin zuwa umara ko haji ga haji nan ga talakawa ma da umara gwamna ma ka taimaka ma makwatanka mai irin wannan hali maimakon ka sa mai wannan ka karya mai gwiwa kai je umara a ai duka iyaye duka biyun ma so da yaga mutane suna aibanta mutane da Allah ya ba halin hakan ya ga aibanta su ga talaka garin ku ga yan wanka a a mai bayani man ai duka biyun musulunci yace ai kenan ba a hana yan wa an rayu a wani zamani abinci ma ya yi wahala ba a taba wata shekara ba da aka ce ba don ana yunwa ai ba a zo haji ko umara maganar haji daban umara daban maganar taimakawa daban wanda Allah ba hali ya je ya wata ya wannan amma matsala ce haka za su mutum malamai ne ma suna aibanta masu zuwa umara a'a me ka mantawa a illa abin da in bisa taimakawa ne zai magana layin kin taimakawa amma da yawa za su iya duka bin ke mai duka bi yayi amma ka karya mutum gwiwa irin wannan aiki na ibada Allah baka damar zuwa inda za ka yi sallah guda a baka sallah dubu ɗari ta garinku dubu ɗari ta da magarin ko kano ko zagari daban kai sallah ɗaya a haramu makka kana da lada dubu ɗari akan ta garinku sallah ɗaya ba sallah biyar ba salloli masu yawa mutum ya ga wannan fadala kuma ka ce kai je ka kada mai gwiwa a gaya mai cewa dukkan ayi amma ba a karya mata guru akan zuwa umara da haji wannan tun tarihin duniya ba shekara da aka yi a tarihin duniya an yi wahalhalu masu yawan gaske wanda abinci ma ya wahala ga sahabbai irin su umar bin khattab amma ba a yanke zuwa haji da umara ba don haka wani abu ne Allah bude fadala ta Allah wanda Allah ya hore mai kowa ya abin da zai iya kenan bai kamata ba a suka kawai na masala kenan ga dai fa'ida ta zuwa tsakanin haji da umara suna kore zunubai da talauci sai wata ruwaya wadda an sami malaki ba labari yan wanan bayan da ya maji duka wani rukunin musulunci wanda za'an kuna za mu gano musulunci bai neman wani abu wanda bai yi wa gare mu abinda ko yake wahala yi wa abu ne mai sauki kullum abinda yake kai bawa ya baro shi dora ma kanshi abinda ba dora mashi ba ya abin maka yauni ya karinka amma Allah ya so bayin shi Allah ya kowa tausayin mu da kowa Allah ya tausaya mana da kowa duk abin da Allah ya ce ayi wala zamu iya ne kuma idan ka yi wannan abin da Allah ya ce ka yi kana da alƙawali a wajen Allah na samun rahama Allah in wani ka misali ruwaya wanda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo Anas ibn Malik ya cewa mu ganin akwai ta Qur'ani ta yawan tambaya yace mu mun sanin masalar ba masan yawan yawan wa manzo Allah tambaya amma muna hatar Allah ka wani ba kawai mutumin daji wanda bai san ba an hana yawan tambayoyi amma muna fata Allah ka mana wani ba kawai amma mai hankali mai wayo wanda zai tambaya wanda mu ma za mu karu da ita ana sace muna nan wannan ruwa bukhari ka ta musulmi ka wata ana sace wata muna nan a zamanin wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wani ba kawai ya zo da ya zo ma cewa danga san ba kawai ne bai san komai ba da mun ya Muhammad kurum ba ma ganin rasul ya rasul ya rasul ya nabi Allah ta ya Muhammad manzanka dan aiken da ka aika garin mu ya je garin mu kenan da awa ta musulunci ta kai garin su yanzu wannan zawaye ya ji kat daga jigon daga tushen abin zawaye tushe ya ji gaskiyar magana yace dan aikenka da ka aika garin mu ya je mana ya ba mu labarin cewa wai kana cewa Allah ya aiko ka annabi ce ya gaskiya abin da ga maka ka san ba kawai mai hankali ne sai ce mishi waye halitta sama ya san annabi waye ma'agoshin ya ce wa halitta sama annabi ce Allah ya ce wa halitta ƙasa annabi ce Allah ya ce wa halitta wannan duwatsun ya samu abin da ke cikinsu annabi ce Allah yanzu kenan kaga yanzu na bakawai ya sami jigo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dan sako ne na Allah mai sama da ƙasa da komi ya san kenan girman wanda ya kushe yanzu yanzu da ya kare sai ce to dan aikenka a hidda ta mishi to bayan ya ce mishi Allah ya sama ya yi ƙasa ya yi duwatsu ya ce ina gama ka da girman ina gama ka da girman mahalicin sama da ƙasa da girman mahalicin wannan duwatsu don girman wannan ubangijin shin Allah da gaske shi aiko ka kaji don girman wannan ubangijin shi ne ya aiko ka annabi ce na'am
shi ya aiko ni
yace to dan sakon naka ya gaya mana cewa a cikin wuninmu da kwana akwai salloli guda biyar wadda aka ɗora mana annabi ya ce haka ne abinda ya gaya maka haka ne na gaya mishi na ma ya ce don girman Allah Allah ne ya maka wannan umarni na cewa mu yi sallah guda biyar a wuni da kwana Allah wannan shi ya ce mi? annabi ce na'am ya ce to kuma ya ce mana akwai zakka a cikin dukiyarmu a shekara mu ba da zakka annabi ce gaskiya ne abin da ya gaya muku na ma ce ina gama ka da girman wannan ubangijin da ya aiko ka shin Allah ne ya maka umarnin mu yi wannan huda zakka a dukiyarmu a shekara ya ce kwarai na'am ya ce ya gaya mana cewa akwai azumi na wata guda a shekara na ramadan kenan nima annabi ce gaskiya ne abin da ya gaya muku ya ce ina gama ka da girman wannan allan da ya aiko ka shin allan ne ya ce ya ɗora mana wannan azumi a shekara ya ce ƙwarai ya ce ya gaya mana cewa akwai hajjin zuwa ɗakin allah ga wanda ya sami iko a rayuwar shi annabi ce gaskiya ne abin da ya gaya muku na mace ina gama ka da girman allah da ya aiko ka shin allah ne ya ɗora mana wannan hashi annabi ce gaskiya ne wata ruwa ta musulun din da ya kawo da ya kawo maganar sallah ya ce hal alayya gairuwa bayan wannan guda biyar sallah guda biyar akwai wata sallah a kaina bayanta annabi ce la illa ta tawahiyan ka na fila ne da ya ga mai zakka yace bayan wannan ta shekara akwai wata wajibi a kaina annabi ce a a sai in kai ƙari da neman lada da ya ga mai azumi yace shin akwai wani a kaina bayan wannan annabi ce a a sai in kai da neman lada da ya ka magana haji ma ce in na wannan akwai ƙari annabi ce a a sai in kai da neman lada kenan bakin waɗannan su ne na doli sallah guda biyar maganar zakka maganar haji maganar azumi su ne ya ce doli da ya ƙare kafa wannan bayani wannan ba kawai mai hankali sai yake cewa na rantse da wanda ya aiko ka na rantse da girman wanda ya aiko ka wannan abin da ka jero mini wanda Allah ya ɗora mini ce na rantse da girman Allah ba zan rage ba wani abu a ciki kuma ba zan ƙara ba babu rage babu daɗi daidai zan yi daidai ba na ragewa ba na ƙarawa ɗan wani mai almuhim cewa za mu sun cewa kake na musulunci da ya ƙare bayanin da ya wani rantsuwa ba da baya don shi abin da kashi ya ƙare kenan da ya ƙare wani bayanin cewa ya rantse da girma wanda ya aiko ka akan wani abin da ka gaya min ba zan ƙara ba ba zan rage ba kun he ba da ba ya kare sai manzara ta sahabbai kun gona bawan Allah ce wallahi in ya gaskanta abin da ya hudi tabbas zai shiga aljanna zai shiga tabbas aljanna in wani ganin menene kaga wayannan ababe da suke kan inda za mu tsaya mu kula da su da kyau a gyara sallah da kyau a yi ta yanda aka ce a yi azumin haka zakar abada haka haji sun isa sun wadatar da kai ta kai gidan aljanna amma yan wa yawan nawa sallar take ta kyau mai kyau nawa ake kulawa da sallar ana bubbuga ta inda aka ga dama yan wa shine wannan mas'ala wani zai daki wannan ruwaya yace kenan ni ba sai na nafila ma na kare shikenan ma a a ka san imanin wannan bawon Allah ba irin naka bane na maganar imanin cika alƙawari da rashin ragewa kadiba annabi iya bayani ta gobe kiyama mun bayan sati da ya gabata idan aka zo da sallah ita ce harkon bincike cikin aikin bayi ko za a zo da sallah bawa na bai ce an aka zo da ita ake fara bincike sai in ta yi ne za a ɗauko sauran aiki sai malakus sai ya Allah wannan sallah akwai na ƙasa akwai matsala a sallah wannan bawa kenan akwai kurakure wasu abu da bata cika da kyau ba akwai ta amma cika da kyau ba ita kuma ba su ɗauko sauran aiki he in ta huce ita ce da ce dosan farko yan ta huce ta kuma aka saura sai Allah zai ce wa mala'iku ku diba sauran nafilolin shi ku ɗauko nafiloli ku yi complete ku cika gurbin na farilla da ba a samu a lokacin za a ɗauko nafiloli sai a cika gurbin kaga ta haka kaga mu a sauna raunin ce ai kai baka nafila shi a wata sabon da bai yake kenan amma na mun almuhimmu dai mu san da cewa wa'annan ababe da Allah ya daura mana in mun tsaya mun kare tauhidin mu da kyau imani da Allah yarda da Muhammadu Rasulullah wanda kuma muka cika sa da kyau muka yi sallah da kyau zakka haji ka bada an kana hali wanda wannan abun kai wala kana da alƙawli a wajen Allah sa gidan aljanna Allah kan gidan aljanna cikin aminci amin samu dace Allah ba da